نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقات- فالقاتل والمض- والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريص حريصا على على أم على قتل صاحبه متفق عليه نعم وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه حديثي نقبا دق أبو بكرة wanda wannan alkuniyarsa ce ya fi shahara da ita shine nufai ibn al-harith al-thaqafi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce idzar taqal muslimani bi sayfaihima wato idan musulmai guda biyu suka haɗu da juna bi sayfaihima da takubbunansu kowa daga ciki ya zare takobin shi yana nufin ya kashe ɗan uwansa to dukkan musulmai guda biyu da suka haɗu da takubbunansu falqatil wal maqtulu finnar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da wanda Allah ya bashi nasara ya kashe wannan musulmin ɗan uwan nashi da shi musulmin da aka kashe dukkaninsu kowa daga cikinsu zai fada cikin wuta ne matuƙar Allah subhanahu wa ta'ala wato bai kaddara fitarsu ko bai kaddara shigarsu aljanna kai tsaye ba amma kowa daga cikinsu zai shiga cikin wuta ne to wannan hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idzal taqal muslimani bi sayfaihima ba shi yake nuni akan cewa idan musulmai guda biyu suka haɗu wato da waɗansu abubuwa wanda za su iya kashewa wanda ba takobi ba ba za su shiga ƙarƙashin wannan hadisin ba duk abin da zai iya kashewa mutum musulmi zai iya kashewa mutum idan mutum ya zaro shi ya je suka yi faɗa da wani musulmi ɗan uwan shi kuma ɗaya daga cikinsu ya kashe ɗaya to dukkaninsu wannan hadisin ya gaskata a kansu ba sai takobi ba ko da yi kuwa ɗaya ya fuddo yi kuwa ɗaya ya fuddo yi kuwa suka yi aron gama ɗaya ya tafi lahira to kowanne daga cikinsu wannan hadisin ya faɗa kai shi ko kuma ya zamanto kowa ya ɗako bindiga ɗayan kan ya sakankance ya saka kartushi cikin bindigar tashi ta inda ya ja ɗayan ya aikata shi to wannan shi ma ya shiga ciki ko kowa daga ciki ya riƙe ƙaton dutse a hannun shi ɗaya kan ya dangwazo ɗaya ya dangwazo mishi ya zamanto shine sanadiyar shi lahira sanadiyar tafiyar shi lahira to wani hadisin ya gaskata a kansu duk musulmin da ya zare takobi zai yaƙi ɗan uwan shi musulmi shi ma wannan ɗan uwan nashi ya zare takobi da niyyar yaƙar shi ba da niyyar ya kare kanshi daga wannan sharri na wannan ɗan uwan nashi ba Manzon Allah ya ce to da shi alqatil kin ismul fa'il kenan da shi wanda yayi kisan wal maqtul ismul maf'ul kenan da shi wanda kisan ya afku a kan shi wanda aka kashe din finnari dukkaninsu za su shiga cikin wuta ne ƙultu malam abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce sai na ce ya ma'aikin allah hazal qatil ya ce to shi dai wannan wanda ya yi kisa ɗin lalle tabbas haka ne hukuncin shi shiga wuta duk wanda ya kashe ɗan uwan shi musulmi da gangan to shine sakamakon shi wuta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani saboda ya kashe ɗan uwan shi musulmi to wannan shi da aka ce zai shiga wuta wato mun ga alama saboda kisan da ya Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam to amma fa ma balul maqtul to shi wanda aka kashe menene nashi har za a ce shi ma zai shiga cikin wuta shi wanda yake sa lalle shi abun a fili yake karara dan an ce shi dan wuta ne babu ja a kai to amma shi kuma wanda a kashe menene nashi wanda hal Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi cikin wuta ta dalilin wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibihi innahu haƙiƙa shi wannan mutumin da aka kashe din kana harisan ala qatli sahibihi ya kasance yana da kwaɗayi akan ya kashe abokin nashi yana da niyyar ya zamanto shine zai kauda wannan abokin nashi abokin shi sai Allah ya bashi nasara akan shi ya kauda shi kenan shi Allah ta'ala zai shigar da shi ne cikin wuta ta niyyar shi wanda take mummuna wannan niyyar tashi wanda ya yi ta ta kashewa ɗan uwansa musulmi wannan ita ce za ta janyo mai shiga cikin wuta kenan akwai bambanci tsakankanin mutumin da a kashe shi a cikin gidansa barawo ya dira gidan shi ya nemi ran shi sai ya dubara shi Allah ta'ala ya ba shi dama ya kashe wannan barawon manzo Allah ya ce wannan banza ya kashe kuma wannan barawon yana cikin wuta manzo Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man qutila duna damihi fa huwa shahid wato dukkan wanda aka kashe shi yana famal ya kare jinin shi wani ya duro gidan shi yana neman shi ruwa a jallo shi ma sai ya ɗauki makayi sai Allah ya ƙaddara a cikin wannan makayin da ya ɗauka shi bai samu nasara akan ɓarawon ba ɓarawon ya kashe shi to ya yi shahada shi wannan ba za a ce wa falƙatul wal maƙatulu finar a ce ai ya ɗauki sanda shi ma ya nufi wannan kin ɓarawon saboda ɓarawon nan da ya nufa ba da niyyar ya kashe shi ba saboda ya bar mishi gidan shi ne sannan kuma bugo da ƙari ba tarra shi bai ɓarawon shigowa ya mishi ta'addanci a gidan shi to wannan ba zai shiga cikin wanda wato fulƙatul wal maqtulu finnar ba ko kuma mutumin da aka kashe shi yana ƙoƙarin ya baiwa iyalinsa kariya to wannan shi ma yayi shahada idan aka kashe shi a wannan kisa din hakanan wanda aka kashe shi yana ƙoƙarin ya kare dukiyar shi shi ma ya yi shahada. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a hadisi idan ɗan ta'adda ya zo maka, saboda ya ƙwace dukiyarka kuka ya faɗa da shi ka kashe shi, to shi ɗan wuta ne, kuma kai ka kashe banza. Idan shi ya kashe ka kayi shahada, haka manzan Allah ya faɗa a hadisi. Na'am, an gane ko? Saboda niyyar waccan ta sha bambam da wannan niyyar, shi yasa babu wajihul muqarana tsakankaninsu. Na'am, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Na'am.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا أن أحد أن أحدهم إذا توضع فأس- فأحس- فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ين- لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة لم يخ نعم لم يخط خطوة إلا رفع إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يخ- يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الم- في الصلاة ما كانت الصلاة هي تح- تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو في فتنة في ف- بفتح الياء والهاء وال- وال- والزاء والزاي أي يخرجه ويضح- ويدحضه wayun وينحضه shi kenan. Sai kuma hadisi na gaba shine hadisin Abdurrahman ibn Sakhar. Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Malam Abu Huraira amirul mu'minina fil hadith wanda ya fi kowa adadin sahabbai ya fi kowa adadin hadisai a cikin sa- a cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in banda abdullahi ibn amr ibn al-as kamar yadda shi abu hurairan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya faɗa da kanshi a cikin hadisi wanda yana cikin bukhari da muslim ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce sallar namiji namiji ya yi sallah a cikin jama'a to ladan wannan sallar tashi ta zido ala salatihi fi baitihi wato tana haɓaka tana ƙaruwa akan sallar shi da zai yi ta shi kaɗai a cikin gidansa wa salatihi fi suɗihi da kuma sallar shi da zai yi shi kaɗai a cikin shagonsa ko a cikin wato gurin da yake kasuwanci bid'an wa na daraja da daraja ɗaiɗai hal ashirin da ɗoriya daraja ashirin da biyar ko daraja ashirin da bakwai wa zalika ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to wannan daraja da zai samu ɗaiɗai hal ashirin da bakwai anna ahadahum idza tawadda'a haƙiƙa kowane ɗaya daga cikin mazaje musulmi kowane ɗaya daga cikinsu idza tawadda'a idan yayi alwalla a cikin gidansa fa ahsanal wudu'a ya kyautata wannan alwalla ko kuma yayi alwalla a shagonsa ya kyautata wannan alwalla ko kuma yayi alwalla wato a titi a gurin zaman su ya kyautata wannan alwalla thumma atal masjida sannan kuma ya tashi ya tafi masallaci daga wannan gurin da yake la yuridu illa salata ba wani abin da yake nufi face dai ya je ya bayar da sallah ta farilla a cikin jama'a tare da ‘yan uwanshi musulmai la yana hazuhu illa sala ba wani abin da ya zaburar da shi daga cikin gidansa ya fito face dai sallah ko ba wani abin da ya zaburar da shi daga cikin shagon shi ya kome ya tafi face dai sallah ba wani abin da ya zaburar da shi daga cikin ofis ɗinsa ya fito ya kome face dai sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lam ya hudu watan wato ba zai yi taku taku guda ɗaya talba illa rafa'a illa rufi'a lahu biha daraja face sai an ɗaukaka darajarsa ta dalilin wannan taku ɗin guda ɗaya tal da zai sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajarsa a cikin gidan aljanna a dalilin wannan tako guda ɗaya tal da zai wa hudda anhu biha khati'a kuma sai an shafe mai wani laifi da ya aikata wato daga cikin laifuffukan da ya aikata a rayuwar shi a dalilin tako guda ɗaya tal idan bawaye idan za ka tafi masallaci din taku ɗaya da za ka yi fa'ida guda biyu ce take tabbata a cikinsa fa'ida ta farko shine a ɗaukaka darajarka a ɗaukaka matsayinka a aljanna fa'ida ta biyu shine kuma a shafe maka waɗansu daga cikin laifuffukanka to kaga wannan in ya zamanto mutum tsakankanin shi idan ya zamanto tsakankanin mutum da gidan shi da masallaci akwai tazara mai tsawo zai yi tafiya ya ƙara wa kanshi daraja mai yawa a wajen ubangiji sannan kuma ya sa ya zamanto an shafe mai laifuffuka da yawa a wajen Ubangiji, laifuffukan da ya aikata. Hatta ya dukulal masjid, ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, To, mala'ikai ba za su gushe ba suna ta shafe mai laifuffukan da ya aikata, sannan kuma suna ta ɗaukaka darajar shi, hatta ya dukulal masjida har sai ya shiga masallaci. Fa'iza dakhalal masjid, idan ya tafi ya shiga masallaci to yanzu ba a nan ba kuma take ba yanzu yana shiga masallaci hallo kuma ta canza yanda take juyawa da sai ta hi yanzu sai ta fi da juyawa da kyau manzo Allah ce idan ya shiga masallaci kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu to idan ya shiga masallaci zai kasance wato ana rubuta mai ladan sallah matukar sallar ita ce ta dakatar da shi a cikin masallaci wannan kuma yana magana akan waɗanda za su ɗauki garjin rana su tafi masallaci misali sallar azur ana yin ta karfe 1:45 su je su wajen karfe 1:30 su je suna shiga su yi wato tahiyyatul masjidi da abin da ya sawwaka a gare su su zauna to wannan zama da za su yi kada su ɗako alƙur'ani su karanta su zauna kawai su dinga jiran fitowar limami ya musu sallar azuhur su tashi su komo gida wannan za a dinga rubuta musu ladan kawai suna cikin sallah ne bayin Allah na gari mala'ikai wanda la ya'suna Allah ma amarahum suna ta yi musu addu'a to kaga ashe abin da ya shafi yin sammako zuwa yin sallah ta farilla azuhur la'asar magariba isha'i asubahi kaje ka jirayi liman wannan shi ma kana cikin lada ne wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace to mala'ikai na ubangiji yusalluna ala ahadikum suna ta yin addu'a ta alkhairi ga kowane ɗaya daga cikinku, kowa daga cikinku ma dama fi majalisi hilladi sallafihi, matuƙar dai yana gurin shi, yana gurin shi a zaune gurin da ya yi sallah a cikinsa, matuƙar yana zaune a gurin shi bayan ya gama sallah ta farilla. Shi kenan ko irin tsakankanin azuhur da la'asar ne ana lakta a wannan lokacin, ko tsakankanin magariba da isha'i bayan magariba zuwa isha'i. wato malam yana faɗakarwa a masallacin bayan an gama sallah ya ci gaba da zama a gurin shi a meko littattafai a raba to mala'ikai na ubangiji ta'ala ba za su bushe ba suna ta mai addu'a ta alkhairi kaga cewa kuma addu'a ta mala'ikai dama la tas'al anha kada ka yi tambaya game da shigarta a wajen ubangiji addu'a ce wanda take amshashiya saboda bakunan mala'ikai baki ne wanda yake mai tsarki ba irin namu ba ne mai gayime-gayime baki ne wanda a kowane lokaci kawai ibadar Allah ita ce a gabansu la ya sunan laha ma a marahun wa ya fa'aluna ma yu'marun to duk wanda yake so ya zamanto ya samu addu'a daga bakin bayin Allah waɗanda suke tsarkakakku shine ya dinga irin waɗannan abubuwa. ya tafi masallaci da wuri-wuri kafin limami ya tafi bayan an gama sallah ta farilla ya yi ƙoƙari ya zauna ya ɗan ɗauki wani lokaci kaɗan ko da izu ɗaya ne ya karanta a cikin masallaci ko ya tsaya ya saurari karatu na wani malami in akwai karatu a wannan lokacin ko ya zauna ya ɗan yi waɗansu dai addu'o'in shi ko ya ɗan yi karance-karancen shi to wannan zai sa ya zamanto yana ta haɗuwa da addu'a ta mala'ikai a kowace rana zai zamanto darajar shi kuma tana ƙara ƙaruwa a aljanna sannan kuma darajar shi tana ƙara ƙaruwa a idan bayin Allah na gari. ya ƙuluna ma'aike alaihi salatu wassalamu ya ce bayin Allah na gari suna mala'ikai suna ta mai addu'a suna cewa Allahun marhamhu ya Ubangiji ka ji kan wannan bawan naka wanda ya killace kanshi a masallaci bayan an gama sallah ya zauna yana ta abubuwa. Allahumma ghfir lahu ya ubangiji ka gafarta mai kusakuran shi ya Allah ka gafarta mai takaitawar shi da yi akan aikata ayyuka na alkhairai ya ubangiji ka gafarta mai laifuffukan shi ƙanana da manya da yake aikatawa Allahumma tuba alaihi ya ubangiji ka amshi tubansa ya ubangiji idan ya nemi tuba a wajenka ya ubangiji idan ya tuba zuwa gare ka Allah ka amshi tuban shi malam yu'zi fihi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce mala'ikai za su yi ta mai wannan addu'ar Allah ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya amshi tubansa malam yi uzifihi matuƙar bai cutar da wani bawan Allah ba a cikin wannan masallacin matuƙar bai buɗe fajikin wani ba ba ɗa ko hirar wani a cikin masallacin nan ba aka yanke shi ba ɗa ko hirar waɗansu a cikin masallacin nan ba aka yanke su ba ɗa ko wato zancen wata ko zancen wasu ba aka yanke su a nan kawai da ya shiga masallaci tsakankanin shi da jama'a kawai shine wato haka salaman salama an gane ku malam yuhdith fihi sannan kuma matukar alwarar shi bata warware ba matukar bai yi kari ba matukar bai yi hadatsi a cikin wannan masallacin ba to mala'ikai za su yi ta rubuta mai ladan yana cikin sallah sannan kuma za su yi ta mai addu'a ta alkhairi Allahumma gafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi wannan hadisi al-Imam bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi amma wannan lafazi ne na al-Imam Muslim Shehu yace wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama yanhazuhu faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce la yana hazuhu illa salata huwa bi fathil ya'i wal ha'i wazayi wato yanhazuhu bi fathil ya'i ya ana yi mata wasali sama wal ha'i kuma ha'un shi ma ana mai wasali sama ko kuma wal ha'i da ha babba ba haƙarin ba za ka ce la yana hazuhu ba saboda yana hazuhu da yana hazuhu kowanne yana ɗauke da ma'anar shi ta daban wa bi zayi da kuma zayun a ƙarshen ba zalun ba ne zayun ne la yana hazuhu kenan la yukhrijuhu wa yunhiduhu illa salata ba wani abin da ya zaburar da shi ya fitar da shi daga cikin gidansa face dai sallah to a wannan hadisin za mu gane cewa ashe niyya niyya ta ɗan adam tana da kwai wato tasiri sosai a game da aikin shi kaga inda a ce a gida da kai alwala za ka fito sallar la'asar amma niyyarka saboda kun yi randebu da wani za ku haɗu ƙarfe uku da rabi na marece ƙarfe uku da rabi za ku haɗu da shi daidai guri kaza haika ce to bari in yi alwala in wuta bayan mun gamu da shi kenan zai iya yiwa hirar tamu ba za ta ƙare ba za ta ɗan ɗauki lokaci hal a yi kiran sallar la'asar to gaga wannan ba za ka shiga ba ƙarƙashin wannan hadisi ko kuma ya zama to wani uzurinka ne zai fitar da kai zan je ni gidan wane daga nan ko da sallah ta kama ni kenan sai ya tsaya in yi wannan shi ma uzurinka ne ya fitar da kai ko kuma na yi alwala daga nan zan fita in tafi shagona saboda tunanin mai yiwuwa in je ni can shago ina zaune kenan lokacin sallah yayi ya fita da alwala shi wannan duka baya shiga ciki ka yi alwala daga gidanka ka fito kawai abin da ya fito da kai daga cikin gidanka kawai wannan sallah ce ko ka yi alwala daga shagonka abin da ya fito da kai daga cikin shagon nan na kawai sallah ce ka yi alwala a ofis abin da ya fito da kai daga ofis ka fito cikin gari kawai sallah ce to waɗannan dukkaninsu za ka iya shiga ƙarƙashin wannan kuma ka yi alwala daga gida ka tafi ofis lokacin da aka yi kiran sallah ka tashi daga ofis ka tafi masallaci wannan shi ma za ka shiga ƙarƙashin wannan an gane ku to wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am
وعن أبي وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن حم بحسن بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن حم بها فعملها كتبها الله عشر, عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى سبعمائة سبع نعم إلى سبعمائة ضعف إلى أض إلى أضعاف كثيرة وإن حم بالحس... بحسنة فلم يعمل بسيئة نعم بسيئة فلم يعملها فلم يعملها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن حم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه نعم sai kuma hadisi na gaba shine hadisin abul abbas baban abbas abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi innahu min haithu alimtum haka umar dan khattab ya fada abdullahi dan abbas wato sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana daga cikin ahlul baiti wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya haramta musu cin zakka wanda ba sa cin zakka alul baiti wanda mazala ce inna ma hiya ausakhun nas datti ce na mutane bata dace ga alul baiti ba la tambaghi li ali muhammadin to abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana daga cikin wato alul baiti sannan kuma yana daga cikin sahabbai yara wanda suke masu baiwa a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ne wanda manzan Allah mai addu'a Allahumma allimhul kitab ko Allahumma faƙihu fiddin wa allimhu ta'awil ya Ubangiji ka fahimtar da wannan bawan naka addini kuma ka sanar da shi wato fasarar alƙur'ani sai zamanto abdullahi dan abbas ya zamanto shakundum in ka ji an ce tafsiri ya zo daga abdullahi dan abbas haka ya fahimci ayar nan ko tafsiri ya zo daga wajen irin su malam mujahid ibn jabar irin su malam abba irin su malam dawus ibn kaisan irin su malam ikirma da makamantansu daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas su malam sa'id ibn jubair allah ta'ala ya ji kansu da rahama ga baki ɗaya ɗaliban abdullahi dan abbas to za ga cewa tafsirin ahalu makkata wato ana gabatar da shi akan sauran tafsiran tabi'ai wanda suke ba na makka ba kamar yadda yake sananne to abdullahi dan abbas dan abdul muttalib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da babansa Abbas, Abbas faffan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fi ma yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Cikin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake rawaito su daga wajen Ubangijinsa, wato hadisai kudusi kenan. al'ahadith al'udusiyya cikin abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake rawaito su daga wajen Ubangijin shi tabaraka alkhairansa sun yawaita wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka daga dukkan tawaya a cikin dukkan komai cikin siffofin shi da ayyukansa a ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, An gane ku? Ƙwala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Inna Allah katabal hasanat, haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, katabal hasanat ya rubuta kyawawan ayyuka wa sayyi'at da munanan ayyuka. ya rubuta su a lauhil mahafuz allahul mahafuz allo na kudura wanda yake abin kiyayewa daga dukkan wato canji to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta kyawawan ayyuka na bayi da kuma munanan ayyuka to wannan kamar yadda malam uthaymin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to a cikin sharhin da yi wa riyadu salihin wato ya ce wannan alkitabatu za ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu wannan ita ce ma'ana ta farko saboda Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wato komai da ka sani ba wani abin da wato zai zama to mu san da shi ba komai mun halitta shi ne gwargwadon yadda muka kaddara abin zai kasance a lokaci kaza to haka muka tsara dama ba wani abin da za a ce ya zo mana shi kicibis sun bayyana zalika sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana hakan ɗin ya bayyana yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyukan da munanan ayyukan wato a cikin allahul mahfuz manzan allah ya ce fa mana hamma bi hasanatin dukkan wanda ya yi niyyar aikata kyakkyawan aiki ya yi niyyar zai yi alwala ya tafi ya yi sallah ta nafila raka'a biyu a masallaci ko ya yi niyyar zai ɗauki alƙur'ani ya karanta izo ɗaya ko izo biyu ko izo uku ko ya yi niyyar zai je ya sadar da zumunta zuwa ga 'yan uwan shi waɗanda sun kwambi ba su haɗu da su ba ko kuma ya yi niyyar ya kirayi wani daga cikin abokanan arziki ya gaishe da shi to wannan duka ya yi niyyar haka na kuma niyya wanda take ta gaske amma kuma falam ya amalaha bai samu ya aikata wannan niyyar da ya ba bai samu ya aiwatar da ita a aikace ba ya yi niyyar zai karanta alkur'ani shi kenan yana shirye-shirye kawai sai mahaifin shi ya kiraye shi wani zo ina son ganin ka ya tashi tunanin shi uzurin bai huce na minti biyar minti goma ba da ya je uzurin ya kama shi sama da awa biyu ko kuma ya zamanto ya yi niyyar zai yi sallata nafila raka a biyu ya yi alwala zai hoto ya tafi masallacin ya yi sallata nafila raka a biyu ko kuma zai yi sallata nafila a cikin gidan shi kawai sai ya ji an kurkura gida yana lekowa sai ya ga wani abokin shi ne wanda sun kwambi ba su haɗu ba ya kama ziyara an gane ko ko kuma ya yi niyyar zai ɗoki wani kaso daga cikin dukiyar shi ya bayar sadaka halma ya huddo shi daga ciki amma kawai wani abu ya shammace shi ya fito da shi ya sa a ajihun shi wannan in ya zuto zai raba wa talakawa na kofar gida kawai yana hutowa kawai sai ya hau mota shi ya manta to wannan kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan ubangiji subhanahu wa ta'ala tabaraka wanda alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya ɗaukaka katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan niyyar da yayi kyakkyawa wanda take cikakkiya a wajen wannan niyyar tashi wannan niyyar da yayi ta ya aikata aiki na alkhairi amma wani a'iq a'iq daga cikin abubuwa daga cikin awa'iq suka zo suka hana shi ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta mai kyakkyawa cikakkiya a wajen wannan niyyar tashi wanda take ta gaskiya wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu azza wa jalla lahu indahu ashara hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin kathira shine ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin kathira ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan bawan Allah musulmi ya yi niyyar aikata wannan aiki na alkhairi fa'amilaha kuma Allah ya ba shi damar aikata wannan aiki ɗin ya yi niyyar zai karanta alƙur'anin kuma Allah ya ba shi damar karanta alƙur'anin ba duk wanda ya niyyar aiki na alkhairi ba ne Allah yake ba shi damar ya wato ya zartar da wannan abin da ya niyya shikenan ya yi niyyar zai aikata aiki na alkhairi kuma Allah ya ba shi damar aikata wannan aikin katabaha Allahu azza wa jalla lahu indahu ashara hasanatin to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rubuta mai kyakkyawa goma ta dalilin wannan aikin na alkhairi guda ɗaya tal da ya aikata ila sab'i mi'ati dhi'fin hal ya zuwa linki ɗari bakwai ila adafin katsira har ya zuwa linki bila adadin limki wanda yake mafi yawa daga 700 wannan hadisi yana tabbatar mana da abin da ya shafi wato yawan lada da bawa zai samu to duk lokacin da ya zamanto aikin bawa ya yi ikhlasi a ciki to a lokacin kuma ya zamanto ladan shi ya karu فكلما كان لع... فكلما زاد العبد إخلاصا في عمله كان أكثر ثوابا wato duk lokacin da ya zamanto bawa ya ƙara ikhlasi cikin aikin shi to wannan bawan ya kasance mafi yawan samun lada a wajen Allah ta'ala sama da wanda wato bai yi ikhlasi ba gwargwadon ikhlasinka gwargwadon yadda za ka samu lada na ibadar da za ka aikata lada mai yawa ko maras yawa wannan bangaren ikhlasin ka kenan to Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dinga yin ayyuka na alkhairi dan shi Allah ta'ala ya dinga tsarkakewa zukatanmu ya dinga cirewa dukkan gurbace gurbace na abubuwan da za su dinga sanya mu yi aiki ba dan shi din ba Allah ya cire mana su daga rawukanmu haka ne ko wa ina hamma bi sayyi'atin idan bawan Allah musulmi ya yi niyyar aikata mummunan aiki falam ya amalha amma bai samu ya aikata wannan mummunan aikin ba ya bar aikata wannan mummunan aikin saboda Allah ya bari don Allah ne ya bari ba wai abin ya yi ƙarfin shi ba ne an gane ko don Allah ne ya bari irin mutum ya yi niyyar zai je wa wani cin mutunci zai je ya yi sata kawai sai ya tuna cewa wannan wasatar da zan je in wawa ne kayan nashi wannan rana ya biya samu kuɗin ya siye shi ni kuma kawai in je in ɗauke mishi in na haka bin yi adalci ba Allah sai ya kama ni ya daina aikata wannan aiki wannan sabo ɗin ya daina aikata shi saboda wannan abin da ya faɗo cikin ran shi an gane ko ko kuma ya zamanto mutum ya yi niyyar wato zai yi da wani kawai sai ya tuna wannan aiki ne wanda Allah ya haramta shi wannan yi da mutum Allah ya haramta cin naman mutum shi ya daina wannan aikin saboda tsoron Allah to kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan to ubangiji subhanahu wata'ala shi ma zai rubuta mai kyakkyawa cikakkiya wato a wajen wannan barin wannan aikin da wannan mummunar aikin da ya daina aikata ta saboda tsoron Allah to Allah zai rubuta mai kyakkyawa cikakkiya wannan akwai bambanci tsakankanin hadisin nufai ibn al-harith shi wancan kaga kashe shi aka yi amma kuma aka ce dan wuta ne saboda da a ce ya samu dama da shi zai kashe wancan kin wanda ya kashe shi kaga wannan ba dan Allah bane ya bari karhin shi ne aka yi to duk wanda ya zamanto ya yi niyyar aikata mummunan aiki ba dan Allah bane ya bari kawai abin da yake karhin shi irin mutumin da ya ce ya yi niyyar ya sha taba kara biyu ya buga ƙaura dawon bai ya siyo tabal amma kuma kawai baban shi yake gani a gurin ya shiga gida daga aya dan yi kuskus ya ga baban shi ya shigo gidan shi ma ya zaman to ya bar wannan shan tabar ba dan Allah ya bari ba kawai saboda tsoron baban shi ya bari wannan Allah ba zai rubuta mai lada ba asalan malihi za a bashi duk wanda ya zaman to ya bar aiki na asha ba dan Allah ya bari ba sai dai saboda kawai ya rasa yanda zai yi ne babu yanda wato zai fada to wannan ba za a rubuta mai lada a kai ba wa in hamma biha to idan ya yi niyyar aikata wannan mummunan aiki fa'amila ha kuma ya aikata wannan mummunan aikin kataba Allahu sayyi'atan wahidatan to ubangiji subhanahu wata'ala zai rubuta mai mummuna guda ɗaya tal wato mummuna guda ɗaya tal za a rubuta ba mummuna guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ba to kaga yadda tausayin ubangiji ta'ala yake game da bayinsa amma duk da haka daga cikin bayi za a samu wanda aikinsu na alkhairi zai zamanto ya yi daidai da mummuna aikinsu ko ya zamanto ayyukan nasu na asha sun fi ma yawa sama da aikin nasu na alkhairi zai zamanto aiki ɗaya idan ka aikata na alkhairi allah zai iya linka maka shi ɗari bakwai sama da ɗari bakwai amma aiki na ashe idan ka aikata ɗaya ɗaya za a rubuta maka to zai iya yiwuwa aiki na alkhairi ɗaya idan ka aikata a wuni mummunar da za ka aikata duka a wunin wannan ba za ta samu wannan adadin ba to amma duk da haka za a ga cewa waɗansu wato ko in ce mu muna da kwai sakaki Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kusakuranmu Allah ta'ala ya yafe mana laifuffukanmu Allah ta'ala ya sa muna daga cikin bayinsa waɗanda za su yawaita ayyuka na alkhairai a cikin waɗannan watanni masu albarka wanda suka shiga wato ashhurul hurum al ashhurul hurum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin su a cikin alqur'ani inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum to Allah ta'ala ya amshi ibadunmu ya gafarta muna kusakuranmu wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik
Bonjour,